إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na saba'in da ɗaya a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka alkaba'ir na imamu zahabi rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan musallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka tudun maliki cikin birnin kano najeriya ina ba da uzuri da haƙuri ga 'yan uwa ba mu fara da wuri ba mun yi tafiya ne yanzu muka shigo gari kuma akwai gosulo a hanya amma ɗan uwa malam yusuf usman kofa ya taimaka ya rage mana wasu abubuwa kuma ya ba da fa'ida Allah ya saka masu da alkhairi. A ɗan lokacin da ya saura mana, za mu shiga alkabiratu, assaminatu wal arba'un. Babban zunubi na arba'in da takwas a cikin wannan littafin alkaba'ir, jinin au hadidin أو نحاس أو صوف أو غير ذلك والأمر بإتلافها قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا شنصر العذاب قال إكرمة هم الذين يصنعون الصور يصنعون الصور وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم مخرج في الصحيحين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون ويضاهئون بخلق الله عز وجل قالت عائشة فقطعته فجعلت منه وسادتين مخرج في الصحيحين القرام بكسر القاف وهو الستر والسهوة كالصفة تكون بين يدي البيت وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يؤذب في نار جهنم مخرج في الصحيحين وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق فيها أبدا وأنه رضي الله عنه أنه قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة مخرج في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول إني وكلت بثلاثة بثلاثة بكل من دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة مخرج في الصحيحين وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب وقال الخطابي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب يريد الملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب وقد قيل إنه لم يريد الجنب الذي أصابته الجنابة فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة ولكنه الذي يجنب ولا يغتسل ويتهاون بالغسل ويتخذه عادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء وأما الكلب فهو أن يقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع ولا صيد فأما إذا اضطر إذا اضطر إليه فلا حرج للحاجة إليه في بعض الأمور أو لحراسة داره إذا اضطر إليه فلا حرج عليه إن شاء الله وأما الصور فهي كل مصور من من ذوات الأرواح سواء كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان فإن قضية الأموم تأتي عليه فليجتنب وبالله التوفيق ويجب الإتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالتها روى مسلم في صحيحه عن حبان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم wannan shine babban zunubi na arba'in da takwas a cikin wato littafin alkaba'ir na imamu al-zahabi wannan ƙadiyya da imamu zahabi ya kawo ta ita ce ƙadiyyar yin mutum-mutumi ƙera mutum ko dabba ko ɗaukan hotonsa ko suranta shi ko zana shi ko kuma wani abu mai rai dai me shari'a ta ce a kai mai hukuncin mai aikatawa me alaƙar mai shi da mala'iku me hukuncin wanda ya rataya ko ya ajiye ko hoto ko zane ko gunki ko sassaƙa kamar yadda ake sassaƙa kare ake sassaƙa mutum ko a yi na itace ko a yi na ƙasa ko a yi na robot ɗinnan da ake yi ko kuma mai zane ɗan art wanda yake art ya zana wasu ma suka ce hadda mai saka kyamara ma ya ɗauka to ƙadiyar ita ɗaukan hoto da imamu zahabi ya kawo matsala ce da yake akwai saɓanin malamai a kai da maganganu da yawa to amma shi mai wannan littafin ya tafi ne akan haramci tsantsa don haka za mu bayar da hakkin littafin mu karanta shi mu faɗi abubuwan da ya kawo da nasoshin da ya kawo da bayanan da ya kawo sannan in mun gama kuma sai mu kawo maganganun malamai da suka saba masa ko suka faɗi ra'ayi wanda ke ba irin nasa ba da kuma irin ishihadi da dalilai da bambance-bambancen hotunan da suka yi wasu sun bambanta tsakanin zane da sassaƙa da kuma irin wannan hoto na kyamara wasu suka ce ba shi ba ne ake nufi wasu kuma suka ce duk yana ciki wasu suka ce akwai hoto mai mai inuwa to daman ta nefa ne suka ce abinda ake nufi da sura anan wannan nasoshin da malam ya kawo in an ce sura abin da yake da inuwa in an kafe shi yana da inuwa suka ce wannan hoton da ake ɗauka a kyamara ko a kyamara normal ko na waya ko na abu ai bai da bai da inuwa kamar wani mene da za a ce me za a ce ne ba wato ba abu ne da ke jauhari ba yana da bambanci da mutum mutumi yana da bambanci da wanda aka kera suka ce wannan baya ciki wasu kuma suka rufe ido suka ce a'a wancan sunansa sura wannan sunansa sura shi ma duk da wancan ana ce da shi timsal tamansil gunki ko kuma wani abin da aka sassaƙe shi sauransu suka ce mai zane fa wanda izana mutum ko izana wani abu mai rai ai annabi ya ce duk wanda izo izanan wani sai an ce da shi ahyu ma khalaqtum ka zo ka raya abin da ka zana duk wani mai aikin art ya zana hoton wani a bashi kuɗi ya zana hoton kaza a bashi kuɗi duk abin da yake mai rai ne inda ya zana shi cikin azabar da za a masa ranar tashin al'yama za a ce da shi ka raya abin da ka zana shi ka zana shi bai da rai to sai ka kuna masa rai da haka waɗannan abubuwan ne gaba ɗaya imamu zahabi ya kawo su ina ma da a ce muna da wadataccen lokaci ku ji tsananin da aka faɗa shi yasa a cikin malaman yanzu ko na zamani sun rabu kashi biyu akwai wanda su sun tafi akan wannan hotunan da ake ta ɗauka na yanzu ba su ba ne da irin wannan bidiyo kyamara duk baya ciki suka ce abin da ake nufi zane ko mutum mutumi sassaƙa amma akwai wanda suka tafi akan hatta irin waɗannan irin su shek albani da sauran malamai sun tafi akan duk wani hoto kawai gaba ɗaya hotunan nan da ake ɗauka su a wajensu bai halatta ba shi yasa zaka ga wasu malaman ba sa yadda ana ɗaukan hotonsu wasu kuma suna yadda ana ɗauka saboda suna da fahimtar in dai irin wannan ne akwai sassauci a ciki hukuncinsa ba iri ɗaya bane da waɗancan ba za a ce daidai ke da gunki ba ba za a ce daidai ke da wanda aka sassaƙa shi ba da haka irin Sheikh Usaimin rahimahullah da sauran wasu malamai a ƙasar Saudiya suna ba da halaccin amfani da irin waɗannan hotuna da sauransu hatta waɗanda kuma suke haramta wancan ɗin suna halatta bidiyo hoton bidiyo wanda za a ɗauka na wa'azi ko na faɗakarwa suka ce babu wani aibu a ciki ai ai bai da bambanci da wannan mutumin da aka ɗauke shi ba ƙarya ba ne ai shi ɗin ne dai kawai aka ɗauke shi aka kai shi zamani yasa yanzu nan mutum ya kwan ya zauna a nan yau mutane to duk duniya kowa ma zai amfana suka ce bal ma wannan akwai amfani akwai maslaha a ciki suka ce babu wani illa musamman ana karantar da mutane ana yada alkhairi ne a ciki babu wani fushin Allah ko ainihin cewa mala'ikan rahama ba zai shiga cikin inda aka ce wannan ba malam ya ce yin mutum mutumi ko hoto a cikin ko watakila jikin sutura ina irin hoto da za a gani hoton mutum a jikin riga ko a jikin zani ko a jikin katanga ko wanda ake zana shi a jikin dutse akwai wanda ake sassaka kaga dutse an yi shi kamar mutum ko mutum din a yi shi a cikin dutse a faffasa a yi alamarsa ko a jikin kuɗi da sauransu akwai wanda ake yin su kamar a ruwan hoto ne da kyalkyali akwai wanda ake zanawa akwai wanda ake yin sa da da a kwaba shi kamar gari ko tabo ko wanda ake yin amfani da ƙarfe ko wanda ake amfani da dalma da sauran abubuwa duka malami ya ce ko wanda ake yi na tagulla ko na gashi ko wanda ake yi a jikin zinari ko wani abu duka gaba ɗaya ya ce da umarni da da aka yi a shari'a a lalata wannan abun gaba ɗaya idan an same shi a lalata shi kar shi mala ya buɗe da da aya a cikin suratul ahzab innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya Allah ya tsine musu a lahira tsinannun duniya tsinannun lahira bayan wannan Allah ya tanada musu wa'adda lahum azaban muhina Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci ji Qur'ani muhin wulakanci to malaman tafsiri da sharhi da bayanai akan maganganun Allah da hadisai sun yi ta bayani cutar da Allah abubuwa ne masu yawa na farko dai ka huta duk wanda irin gumu saban Allah yake aikata abin da Allah baya so abin da annabi baya so ya mai da shi sana'a ya mai da shi ɗabi'a ya mai da shi al'ada ya cutar da Allah cutar da annabi ba irin cutarwa ta ni da kai ba fa yanzu na ce ka cuce ni watakila ka fi ƙarfi na ne ka cuce ni ka yi min wani abu na ji raɗaɗi ka cuce ni ka karya min ƙashi ka cuce ni ka cinye kuɗi na ka cuce ni ka in an ce ka cuci Allah to ba irin wannan cutar fa ake nufi ba don ba wanda ya sai cuci Allah abin da ake nufi da cutar Allah a nan shi ma annabin ba shi ake nufi ba don me don baka same shi ba ai baka haɗu da shi ba an gane ai ba haɗuwa kai da shi ai ba gan shi maganganunsa ne sabawa maganar Allah ake nufi sabawa maganar manzon Allah ake nufi kamar cutarwa ne amma an ba haka ba ai wani zai iya cewa yo Allah kuma ana dama ana cutarsa ba haka ake nufi ba idan manzon Allah yana raye kana kusa da shi in ka aikata abin da Allah baya so to zai bata masa rai to wannan bata masa rai din shine cutar da shi to Allah tabaraka wataala walillahi masalul a'la ba wani dan adam da ya isa ya masa wani abu wai a ce wai ya cuce shi ya sa masa radadi ya ji zafi a'a baka isa ba sunan ne iri daya amma ma'ana ba iri daya bane na'am Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi yace yu'zini ibn adam dan adam yana cutar da ni yana cutar da ni haka Allah ya faɗa da kanshi karka ɗauka ana nufin cutarwar da za ka yi ilhaƙi darar alai ka sa masa cutarwa ka raunata shi ya ji ba daɗi ya shiga damuwa wannan ɗan adam ne ake haka amma Allah walillahi masalul ala abin da ake nufi ka yi abin da Allah baya so ya ce ya zage ni ya zagi zamani ana dahar uƙallibin laila wa nahar ni ne zamani mutum ya buɗe baki ya zagi zamaninsa ya ce ni ne nake juye dare da rana me zamani ba juye dare da rana ba ne amma sai mutum ya zo ya ce wannan zamani kazansa ya ce yana danganta min ɗa alhali ba da ɗa ya ce ina da ɗa Allah ya ce ba da ɗa yana haɗa ni da wani wajen bauta alhali ni kaɗai ne abin bauta duka wannan cutar da Allah ne amma ba wai cutar da shi cutarwa da zai ji zafi ko raɗaɗi ba da haka abin da ake nufi masu saba Allah to masu yin mutum mutumi masu sassaƙa da masu yin hoton mutum idan mun tafi akan wannan fassarar duka suna ciki innal ladhina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah saban Allah keta dokar Allah alfahari da sabo taimakon masu sabo cutar da addini ne cutar da Allah ne manzan Allah ya ce la'anallahu man awa muhdisan ku ji wannan hadisin Allah ya tsinewa duk wanda ya tattaro itaimaki mabarnaci duk wanda aka tabbatar yana barna shari'a ta tabbatar mai barna ne mai ta'adi ne mai sabon Allah ne ka ba shi kariya ka taimake shi Allah ya tsine maka albarka ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa wala'an Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsinewa mutumin da ya zo ya canja iyakar ƙasa iyakar gona iyakar hanya masu cin hanya su ƙaro gidansu su shiga hanya gayyara manar al'ard yana da gonan makocinsa ya cire alamar ya ƙara ta a gonan wani don ya ƙara kunya ɗaya ko kunya biyu Allah ya tsine maka albarka wannan abin da ka yi fili ne na gida ka zo ginawa makocinka bai samu daman gina ba ka zo tona foundation kace ku tona mun anan dididi taki ɗaya mita ɗaya rabin mita ko kwata mita ka tsallaka ka shiga na wani ba naka ba Allah ya la'ance ka ina wanda suke sayar da filayen da ba nasu ba gaba ɗaya idan har dutse ne fa kawai ka ɗauke daga nan ka matso da shi nan gayyana manaral arzi Allah ya la'ance ka to ina ga wanda yake sana'ar kuma yaje sai da filaye da ba nasa ba ina yan rikici da zai je kawai a yanka fili a kawo dutse a kawo bulo kafin sati biyu gini yayi nisa ka zo ka ga an gine filinka yace in kana da magana mu tafi kotu kuma duk kotun da zaka je ya gama da su mala a garin nan haka ake akwai wuraren da billahi azimu in ka sai fili a yau to sai dai gobe ka zo ka gina shi in baka ba za ka sha mamaki malam a gidajen da ake tasarrufi da takaddun filaye sai ka ga fili ɗaya an mai takadda uku hudu biyar wannan masana ke gaya mana ba kana ga dara wannan daga ofishin gwamnati wani to shi ma daga ofishin gwamnati sai a zo wannan ya kawo da sa hannun wani wannan ya kawo da sa hannun kwamishina wannan ma ya kawo da sa hannun kaza wannan kuma duk wuri ɗaya ne double allocation if there is something is more than double to ana doubling a baka a karbi kudinka a ba wani a karbi kudinsa a dada ba wani a karbi waye zai tsira mai karfi shi yasa za ka talakawa sun zo sayan filaye suna zuwa ne su siya na wajen yan uwansu talakawa wanda ko da doke-doke za ku rabu wai kuwa amma ka je kana talaka ka je ka shiga gurin masu hali inda suke babbar harka ko ganin sama ba za ka yi ba a ta tafka shari'a kawai sai dai a ce kai ka fita kuma wata doka da ake da ta gwamnati wai duk wanda ya zo ko filin wani ne in ya gina inda ya kai linta to magana a rushe fa bata taso ba sai dai ku haɗu a kotu kai ta shari'a daga nan zuwa shekara ɗari uku da hamsin zulmu ko da ku an tabbatar ba na shi ba ne sai abin da alkali ya faɗa la'anallah man gayyara manalar ardi da haka ina kira ga 'yan uwa daidai da ƙofar gida daidai da ƙofar shago daidai da kaza ka tsaya inda aka baka awo shine naka kaga hanya da kake gani hakki ne na mutane biliyoyi ba ma miliyoyi ba duk ɗan adam da dabba da zai wuce ta kan hanya yana da rabo a kan wannan wurin da haka duk mutumin da ya ƙara bulo ɗaya ko taƙi ɗaya ya shiga hanya don ya ƙara faɗin gidan shi ha la'anallahu man ghayyara manaral ard kuma ko da ya fi ƙarfin mutanen unguwa ko da ya nuna isa ko da ya ga hukumar da take duba wannan abu ya ba da kuɗi an sa jan fenti an zo an maida masa an ba shi haƙuri akwai Allah akwai kiyama akwai zunubin da za ka aikata kana zuwa masallaci kana zuwa sallah amma kuma tsinanne ne kai a wajen Allah ba daɗi waɗannan abubuwan ba su da daɗi shi yasa duk inda za ka yi karkaci hakkin wani kurin duk rikici ku yi da mutum karkaci hakkinsa duk wanda ya ci hakkin wani a kiyama ya tashi ba a shiga aljanna da hakkin wani duk wanda ka gan shi a aljanna to ba hakkin kowa a kan shi ya ubangiji ya rob ya Allah muna roƙonka kada ka ɗauki rayukan mu face ka ba mu ikon sauke dukkan hakkokin mutane da suke kan ya Allah ya Allah kar ka samu cikin harkar da za mu ci cin hakkin mutane ya Allah ya Allah ka azurta mu da haƙuri da abin da ka ba mu mu daina saka ido da hankoro akan hakkin yan uwanmu Allah cikin arziki da taimakon da za ka yi mana idan muka mutu da haƙƙin wasu ko bashi ko zalunci ya Allah kafin ka tashi kiyama ka biya mana wannan haƙƙi ya Allah ba don halamu ba ya Allah haƙƙi bayi da daɗi shi sa kai wasiya kai wasiya ka gaya wa 'ya'yanka ka gaya wa iyalanka ka gaya wa ‘yan uwanka ka gaya wa danginka idan ka mutu a bincike ka tas duk abin da aka san ba naka ba ne a gidanka a fitar da shi a mero mai shi ko takalmi ne ko takarda ne ko fensir ne ko silifas ne ko me shagunan da kake mu'amala da su harkar kasuwanci da kake rubuta ka ajiye ka ce wannan nawa ne wannan ba nawa bane kar ka zo baka ci baka yi ka mutu ka bari magada su raba ba ruwan Allah fa kayan mutane da ka rike baka yi wasiya ka ce a biyar musu ba aka raba shi magada kowa ya dauka ya rarraba ya ci to Allah bai zai daki magada ba bai zai azaba wa magada ba kai zai daka shine amfanin wasiya duk wanda ya sai yana mu'amala da kayan da ba nashi ba da hakkin da ba nashi ba kasuwancin da ba nasa ba shi shi kadai ana bashi ajiyar kuɗi ko ana mu'amalar kuɗi kamar zaka rubuta ka ce abu kaza nawa ne abu kaza ba nawa bane abu kaza nawa ne abu kaza ba nawa bane saboda wallahi in ka mutu da hakkin wani akan ka ba za ka shiga aljanna ba sai an biya shi kuma biyan kiyama malam da tsabar tsagwaron ladanka za a yi ta kwasa lada ana son sa a kiyama don shi yake shigar da mutum aljanna shi za a ɗauka a yi ta biyan mutane a yi ta biyan mutane daga ƙarshe an bibbiya an bibbiya an bibbiya an bibbiya ka yi sallah ba baka yi ba ka yi azumi ba baka yi ba kai ne litinin alamis duk an an yi ka bibbiya mutane sai a zo Allah ya ce to ku dada auna aikinsa a gani sai ya ci mala'iku su ce ya ubangiji an duba alhakinsa yanzu kuma ya fi ladansa yawa an rabar da ladan Allah zai ce wannan shine matsiyaci kenan ku tura shi gidan wuta haka annabi ya ce tadruna manil muflis kun san waye matsiyaci suka ce matsiyaci al muflis fina man la dinara lahu wala dirham wanda bai da zinari bai da dirhami shine matsiyaci a cikin mu yace kalla ba haka bane almuflisu matsiyaci a cikin mu hakikanin matsiyaci man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin wa kada wa kada wa kada ya zo da sallah cikakkiya ya zo da zakka cikakkiya ya zo da sadaka ya zo da sada zumunci ya zo da kaza ya zo da kaza duk littafinsa ya cika ya yi abin da aka ce ya yi amma kashi da aka duba annabi ya ce sai aka samu ya cuci wancan ya manta ya zalunci wancan ya manta ya zagi wancan ya manta ya ci dukiyar wancan ya manta ya zubar da jinin wancan ya manta ya yi ta sallah ya yi ta aiki ya yi ta azumi litinin alamis ya mutu ana ganin ai wane ya huta ai wane akwai ibada ai wane akwai sallah na'am tabbas yayi sallah kuma Allah ya karba sallah tabbas yayi azumi kuma Allah ya karba azumin tabbas yayi sadaka kuma Allah ya karba sadaka amma fa kar ku manta ya tafi da hakoki tun daga gidanka akan iyalinka za a fara binciken ka tukunna ka tsira sai kuma a fito kofar gida sai a tafi kasuwa sai a tafi office sai a tafi abokanan mu'amala wallahi kiyama ba ƙarya duk mutumin da aka wayi gari aka tarar da hakkin wasu akan shi wallahi sai ya biya ni kam da nake muku magana nan ba abin da yake tada mu hankali akan harkar kiyama irin waɗannan abu wallahi kun ga maganan nan ina gaya muku ba na so wallahi ba na jin daɗi ba yanda zan yi saboda ko ina tunanin kaina ya zan gama da duniyan nan amma ban isan ɓoye muku ba akwai nassin da in ka zo kana karanta shi kana bayaninsa sai dai ka yi bayanin haka amma zuciyarka na bugawa kana tuna Allah shin za mu tsira mu tafi ba hakkin kowa a kanmu yanzu ‘ya'yanka da Allah ya ɗora maka wajibci a kanka ka biya su hakkin dole gaba ɗaya yanzu gani muke yi kawai ‘ya'yana ne duk yadda na yi da su shi kenan ba haka ba ne kuma ai riko Allah ya baka alaji ai arziki ne yaya amma abin da muka fahimta yayana ne gidana ne iyalina ne matana ne mutum zai yi kama karya ya yi abin da ya ga dama ya shiga hakkin Allah ya shiga hakkin matansa ya shiga hakkin yayan shi ya shiga hakkin uwarsa ya shiga hakkin uban shi bai damu ba saboda yana ganin shine spiriyo yana sama saboda wata dama da Allah ya bashi ya ilahi alamin ya rabbal alamin yau in aka ce za a yi min hisabi ni abdallah akan iyalina akan matana akan ƴaƴana akan babana akan mamana akan ganina akan yayana akan ina zan ci ina zan ci wallahi ina gaya maka wannan tsakanina da Allah kaifa kaifa kaifa duniya ba ta da daɗi kaga haƙƙi akwai abin da ma za ka yi shi baka ma san ka tauye ba yanzu akan iyaye kawai a bar mu da iyaye shin mun bawa iyayenmu haƙƙinsu yanzu kana da garantin in ka je Allah ya tsaye da kai da kai da babanka cewa ubanka yayi bayani akan ka duk haƙƙin uba ka bashi in an gama uba ina uwar shi tsohuwarka ta zo ka tsaya da kai da ita da Allah a duba hakkin da shari'a ta ce akan iyaye mahaifiyarka ka sauke mata duk hakki sau nawa kana sa uwarka kuka sau nawa kake tara mahaifiyarka bakin ciki sau nawa ka kashe babanka da bakin ciki na rantse muku da Allah akwai ƴaƴan da suka kashe iyayensu ba wai da takwabi da bindiga ba da bakin ciki suka kashe su akwai wanda ubansa ciwon zuciya ya haɗe zuciyar saboda bala'in dan ko kwanan nan ana gaya mu wata wata mata tana cewa yarta in na mutu ke kika kashe ni hakki mu yi ƙoƙari mu sauke hakki hakkin mutane kaɗai ya ishe ka masifa makoci ka biya shi hakki kun manta da hadisin da manzon Allah yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu Jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya makoci ka kula da makocinka ya Muhammadu ka kula da makocinka ya Muhammadu yace wallahi har sai da nazaci cewa wai anya ma Allah ba zai ce makoci ko zai ci gado na ba malaya muke da makotanmu wataƙila makocinka yana jin haushinka wataƙila ka cutar da shi daga ginin gidanka kawai Allah ya isan da aka yi maka akan gina gidanka kawai makota Allah ya isan da suka yi taimaka na zuba musu dutse da ƙasa da yashi da kai ta yi ya ishe ka bala'i wani kuma kafin ka san ma ya maka wannan ya ma mutu ma tuntunin ya tafi da hakkin ka ballanta na ma ka same shi ka ce wani ka yi haƙuri don ka bakanta masa daga injin janareton da ka kunna yake ƙara ya hana jariri kuka ya hana makota kuka kai kana cikin AC kana jin daɗi kana bunka hayaki wa makotanka wannan kaɗai ya ishe ka walayi ƙaran wani abu ka goga a gidanka kakagar kakagar kakagar kakagar makoci ya tsorata ko ya ji me wannan ka shiga hakinsa sai Allah ya tambaye ka wannan shine ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi mumini mai jin tsoron Allah shine yana bin lissafin rayuwa yana duba gaban abin da nake maka wasiya a kansa ka yi ƙoƙari ka gama da duniya ka gama da mutane lafiya ka rabu da su lafiya wallahi da ka cuce wani gwanda a cuce ka mala abin da zai baka tsoro a wannan rayuwar mutane yau so ake a samu dama a kanka a cuce ka kawai saboda mutane sun manta da wannan wazin mai injin nika da yake tuka tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk mai nika wa mutane masara sai ya cuci mutane kaga idan ya zo yi nikan nan kaga yana rage gari fa duk injin nikan da aka yi nika aka zuba wallahi sai ya ci garin mutum idan ya maka surfe wallahi sai ya ci dusarka akwai masu injin nikan da injin su yana yoyo haka kurin suke shimfiɗa buhu ka duba yadda ake wahala abinci yanzu talaka ya kawo kwanan masaransa a nika masa yana da injin sa yana yoyo ta ƙasa yana zuba yana zuba billahi azim malam buhunan gari masu inji suke sayarwa kuma duk na mutane ne ta ce ka ai wani ya bude injin nika ya samu arziki wanda kamata ya yi duk wanda ka zo kake nika masa ɗan garinsa ya ɗigo ya zuba a ƙasa tattare ka zuba mai kamiyar masa amma ko gaya maka ba za su yi ba kana kallo yana tsiyayewa na wani ya tsiyaye na wani ya tsiyaye can da yamma sai wani mai shago mai sayan gari sai ya zo sai a auna masa kwano kaza nawa nawa za ka sayar bayan fa ka zo ya karɓi kuɗin niƙanka ka kuma idan ka ba da surfe su riƙe kuɗin surfe su riƙe dusar wanda yau dusa kuɗi ce dusar ma abinci ne yau wani ɗan uwa ce da idona malam a garin kano da idona na je wurin da ake sayan masara da injin niƙa a wurin ka saya a niƙa maka ka ɗauki gari ka kai a tuƙa maka ya ce wallahi malam wani da ya zo ya sayi kwanan masara sai ya ce mai inji ba ni kwanon dusa ɗaya ina faɗin wannan ne don mutane kusan halin da ake ciki malam ban kwanon dusa ɗaya ya ɗauka zai kai wa ragon gidan shi ne da ya ɗauka sai ya buɗe leda bak ɗinsa sai ya juye kwanon dusan a cikin kwanon masarar sai ya miƙa wa mai inji ya ce niƙa ka yi min niƙan laushi a murtike da masarar da dusan ta haɗu a yi mai niƙan laushi a ta juyawa ta je ta dawo ta je ta dawo dusan nan dolanta ta bi masarar nan a dolanta da haka idan ya koma gida kuma sai ya ce wa matarsa karki ya duki mana tankaɗe da rariyar laushi zaga-zaga zaki ka sa akwai rariya zaga-zaga mai manyan baki kashau kashau kashau kashau dusar ya wuce billahi azimu malam mutane dusa suke tuka suna ci yace ile kuma sai ga wani ya sai dawa shi kuma ya sai irin dusan nan ta alkama yace a hada masa a ciki malam abinda fa ake ciki kenan ban sani ba ko shugabannin mu suna suna wannan tunanin mun sani ba ko an san da halin da ake ciki yau kuma ya fi masa sauƙi ba dai dusar ɗin ta shiga ciki za ta zauna ba ai dusar ma abinci ne ai samun wuri ne muke barinta abincin da dusar ma ya fi lafiya ba ga akuya in ta ci dusa yadda take bulbul abin sha'awa kai ma da za ka rinka cin dusan wallahi ka ga yadda za ka canja Allah wallahi dusan masara da kuke gani duk sani yadda aka aka tirka ta da dusan masara kudinta daban ne maikonta daban ne kibanta daban ne abinci ne mai kyau ai wadata ce tana muke cire dusan ni ko kwanan nan na bada wallahi wata nikan wata masara na ce ni na san ne yaran gidana ba ci za su yi amma ni ku nika min da dusa in fara bugawa gani ko ni ma na rinka zama kamar ragunan nan samu kwanciya Allah amma ka niƙan laushi kawai lafiya lau menene a ciki sai dai in bai dahu ba in ya dahu ya sha miya lafiya ya miyar kuka da wake a ƙasa da kawatsa tafiya zai yi sai kofin ruwa kawai to me a ciki wahala ta sa ga yadda ake ciki to wahalar sha jama'a ana cikin wannan yanayi kuma wani ya zo cuce ka ko shi mai auna abincin sai ya zo za a auna fa ya zubar da rabin abin da ya zai auna maka na kwano ya shigar da shi mai gidan mai wai wanda ya iya bada mai irin masu bada man nan su ma akwai marasa kirki a cikinsu sun iya juya lita a mai da ita gudu kamar barewa dubu goma ka leƙa ka duba ka ga shiru kamar iska aka tura ba in kana so ka gane ka je can gidan ka bada galan ka ce a zuba ma na dubu hudu ka je can ma ka bada galan din a zuba ma zaka ga wallahi wani bai kai wani ba malam wai wai burgewa ce wai kwarewa ne wai an iya cutar ka akwai mai gidan man da aka gaya mun shi ko salary ma baya ba masu dura man nan baya ba salary kai ka fidda kanka eh ba salary kawai ka fidda kanka inda ya baka lita dubu arba'in a bashi kudin dubu arba'in in ya so kawai da yadda za yi irin masu mota nan mutum ya zo bai zai fito ba wai alaji ne shi wai ya ya ya ya abin nan ya ya ya race kansa ya ya ya ya karkata zuba mun na 20 kana cikin mota kana danna waya na 20 ko ya zuba wani mai babur wani mai galan ya zuba na 7800 kurin sai ya dora maka far kafin ka fito yayi nisa da 20 yayi sai ya ci alaji zo ka duba ta cika alhali daga kan na dubu bakwai da ɗari biyar ya fara ɗora ma Allah da yawa akwai masu gidan man da suke wannan ko baka tsaye da ni ba ma zan tsaya tunda ana faɗan gaskiya ai dole ku tsaye da mutane haka ake yi kuma sai ka ji ana cewa kai wane ya samu alheri in ya zo lissafi in ya cire litocin da ya sayar ya ga haye kuɗin shikenan akwai wanda ake rabawa da manajoji akwai wanda kuma yaran su suke rabawa ko bai cika ba a ce ma ya cika ko a tura maka iska har ma da ruwa ma suke hadawa da abin da ka sani mutanen mu cuta ba fulatana da za ta taho daga ƙauye ta ɗauko nono sai ta shigo gari sai ta tsaya a gefen gari ta samu ƙullin kuka ta hada ta zuba a cikin nononta ta ƙara yawan nonon in ta zo da ƙwarya ɗaya sai ta yi ƙwarya ɗaya da rabi ko ƙwarya biyu ba fulatana mai sayar da man shanu sai ta tsaya yanzu da ake ana lokacin ayaba sai ta sai ayaba nono ɗaya ta ɓare ta gauraya ta gauraya ta gauraya sai ta ɗebo man shanu sai ta zuba a ciki ta gauraya ta gauraya sai ta goge sama da ka zo sai ta ce ga man shanu ku tafka ciniki rabinsa ayaba ne sai ka je ka fara soyawa ka je ana tsu tsu tsu billahi lazim malaka ga soyayyar ayaba a cikin man shanu haka take yi duk inda ka taba cuta cuta cuta wai yanzu in dai an samu dama sai a cuce ka Allah ya mana afuwa Allah ya yi mana so ku yi hakuri saboda ƙurewar lokaci muna da ɗan uzuri ba za mu amsa tambayoyi ba kuma wannan karatun shine karatunmu na ƙarshe a wannan shekara sai bayan ramadan insha Allah ta'ala dan ina ce muku wani wata ma za mu zo da ni da ku ba wanda za a samu eh kowa yana ce yana fama Allah karba ayyukan mu sai insha Allah watan Shawwal ya shiga za ku ji sanarwa an gama azumin sita Shawwal sai mu dawo mu dora akan wannan din da ya zamu dora insha Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh